babu qada'i wa shahada haka ne ba babin alƙalanci da shedu halul qada adlun wa illam yujadi mujtahidun fa amsalul muqallidi ba ha yace alul qada mabucin alƙalanci an zo za a zargi alƙali wa ya cancanta shine yace adlun dole ya sa adili ba za a sa azzalimi ko wanda ba adili ba ya zama alkali ba waye adili sai mu ce tun a duba ai ya bayyana adili ya ce wal adlu man yajida imul kaba'ira wa yattaqi fi sa'iri saga'ira wa ma ubiya wa huwa fil ayani yaqdu fi mu'ati insani yawa yace adili shine wanda duk manyan zubai baya yi baya zira baya caci baya shirkiya baya kariya baya yi da baya kaza sannan yana iya kokarin shi wajen kananan zunuban ma sai dai dan abin da ba za a rasa ba sannan wa ma biya abin da aka halasta din ma wa bil ayanin biya ido ya kauce ruwa ta lisani yana jefar da mutunci mutum baya yi yanzu misali in muna so mu gane adini ko abin da ya halatta ne idan dai zai zubar da mutunci ba zai wannan abin ba gane kamar yanzu misali mutum ne yana tafiya sai ga mai zogale ba ana dafa zogale ana ci da wani ba kawai yana tafiya sai ga mai zogale ce mai zogale ka na hamsin kawai da ka na hamsin din yana tafiya yana badawa yana ci yana tafiya haramun ne amma kuma zai zuwa da mutunci ba a ce an gara ma fata hanyar nan da zuwa gare yake ce yana tafiya ko ya sayi keke kawai a wani rake yana sha yana tafiya to duk irin wani na abubuwan adili baya ko abin halin ne in zai zuwa da mutunci to adili ba zai ba to irin wannan shi ya cancanta sashi alƙalanci wayan lam yujad mujtahidun idan ba a samu mujtahidi ba dan yadda ake so a samu mujtahidi wanda zai ijtihadin samo hukunci a Qur'ani da hadisi ba tare da yara ta yi rubuta maza ba ko wani ainihin mutum ba. To idan ba a samu irin wannan ba ba a misalin mukalladi sai a samu a cikin mukalladai ɗin wanda ya fi sai a saka shi. Wa zakarun kuma alƙali dole ya zama namiji du fitinatin ya zama wayayye ba dolo ba wa yustahabu an so nazahatun tsafta a wajen alƙali ba a son alƙali ya zama kazani ilmin kuma ana son alkali ya zama mai haƙuri ganiyun ana son alkali ya zama mawadaci ba talakan da za ka mai cin hanci ba ilmin kuma ana so alkali ya zama mai ilimi ba wai iya ilimin alkalanci bai zo mutu fanni ne duk ta yadda ka biyo martaba laga ne ta aruri ne ta ina duk abin da ka kawai zama ya sani nasabun kuma ana so alkali ya zama dan dangi ya zama ko saboda gidansu ba za a wulakanta shi ba zai daraja kina ko shirin kuma ana so alƙali ya zama mai shawartar malamai kar ya rike yin abu gaban kanshi zabidainin kuma ba san alƙali ya zamo yana cin bashin mutane wawara kuma ana son alƙali ya zamo mai tsantseni zabidainin nan fa ba son alƙali ya zamo kawai ana bin shi bashi kullum alƙali ya zamo yana da wadatar da ba sai ya ci bashin kowa ba saboda yanzu misali kai ne alƙali sai shari'a ta zo gaban ka ga wani mutum ya kawo ƙara yana bin wannan mutumin dubu ɗari shi wanda ya kawo shi wanda aka kawo ƙaran kuma yana bin ka dubu ɗari saboda Allah ba za ka ɗaure mar dubi akan wannan ba ko dan kai ya ɗaga ma ka ba gare bai dame ka akan kuɗin da yake rinka saboda haka ba a so alƙali ya zama akwai haƙƙin wani a kai shi gowara kuma yana so alƙali ya zama mai tsantseni mai gudun hara to kari hu malamai sun karanta ya ba a baya alkali ya yi ainihin ciniki siye ko siyarwa fi majalisar hukumi a majalisar hukunci a gurin alkalancin shi kuma ya fito da kayan siyarwa ya ce kun san abin siya hada da dan sana'a sai ya zo ya dan kasa kaya kuma shi ne alkali yana alkalancin an zo siye ko ya ciniki makaruni ne ko kuma a gurin alkalancin a rika kamar kayan siyarwa yana siya duk wannan makaruni ne ba a san ciniki a gurin alkali shi ne ya ce amma fi majalisar hukumi a majalisar alkalancin wazira biya kin imamul azami an dado a hakin imamul azami sarkin gari babban sarki bi annahu ila quraish yantami ya zama ya dangantu zuwa ga quraishawa a zama quraish ke wa rabbazu hukuman qada'u zu saman alkali ne ashe kurma ne ba sani ba ka sashi alkalanci bayan ya yi hukuncin sannan sai aka gane kurma ne to yanzu za a zartar da wannan hukuncin in ya dace da gaskiya amma kuma wa zirmu gauran ka tuɓe shi ba gaggauce za a zartar da hukuncin da ya amma kuma za a tuɓe shi kala ma kamar makaho ko karba kan kamar baibai duk wayannan ba sa su alƙalanci ko an sa su za a tuɓe su fi majalisi a majalisar alkali bisawi dole alkali ya daidaita bainar kusama tsakanin masu rikici walau ya kuna kafiran wa musulma ko da kafiri da musulmi ne yanzu misali a kotun musulunci ne sai wani musulmi ya kawo karan kafiri ko wani kafiri ya kawo karan musulmi to idan suka zo a matsayin su na ainihin masu hukuma alkali dole ya daidaita sun abinci ake zawa su zauna gaba daya in keji ake shiga su shiga gaba daya in a wundu ake lekowa su leko duka ba zai yi shi wannan ka karrama shi shi kuma wannan ka wulakanta shi ba zai yi dole a daidaita walau yau a bayan da ɗalibu bil karami idan aka zo kuma wanda yake kara shi zai fara magana a kotu idan aka zo mutum biyu suka zo waye mai kara sai ya ce ni ne sai alƙali ya ce to me kake kara ya fara magana wayar kutun matsalubu bi tishami shi kuma wanda ake karan idan mai kara yana magana dole ya shiru bi tishami da karrama kotu dole ya shiru ba zai yi wance yana magana shi ma yana yi bayan da ya za shi wannan mai karan sai ya da wani ma'alumin sanannen abu wajen da ya waje ba in za ka shigar da kara dole ka shigar da sanannen abu amma ka zo eh ranka da wallahi akwai ni dai hakki na kan shi me hakkin wallahi na manta ko ba zan iya kiyaye wannan alƙali zai kuri karansa dole abin da za ka yi da awai ya zama sanannen abu wajabin wanda ya wajaba ba kana tunanin zai wajaba abin da ya cancanta ya wajaba akan wannan ɗinka ce tabbatacce ina bin shi haƙƙi na abu kaza wayar tsarin maɗuluba idan ka shigar da ƙarar a haka shi alƙali sai ya tambayi wanda ake ƙarar shi ne mutum an asali sabab daga asalin sababin wannan abin kamar misali ka kawo ƙara ne ka ce ranka daɗe ya zo ya sayi ragona ne dubu ɗari mun yi da shi zai kawo mun kuɗi na ranar manje yau ga shi wajen manje biyu bai kawo mun kuɗi ba da ba ne ƙararsa ka ga shigar da ƙara sai ka alƙali ka juya wajen wanda ake kara sai ka tambaye shi kai wane ya aka yi kuɗin shi ya biyo gurin ka shine an asali sama bayan agara idan ya furta ya tabbatar ce ranka da hakika na sai na bi na kuɗi a yau ne ina da niyan biyan shi kuɗin shi to fa kuma alƙali sai ka hukunci tun da ya yi ikirari al ikraru aula min shuhudi sai ka hukunci wa illa idan ku yi inkari ya ce ni gurin ka dade baya bi na kokon to albayyana sai ka nemi shaidu a wajen yin kara ka ce to wane kana da shaidu wanda imuwa ɗalibi mai kara zai tsaye da shaidun shi ma ayyana cikin abin da ya ayyana au ko kuma idan ba shi da shaida ya alibul madurubu shi wanda ake kara sai nan sai shi ne dai kai da hadisi ko lau dan nasu bidawahum na rijalun amwal qaumi wa dima'ahum annabi yace lakin albayyinatu ala al-mubtadi wal yazidu ala man anka me kara ya kawo shaida an bai da shaida wanda ake kara sai auren kasan ko kuma za a iya mai da rantsuwan alayi akan shi mai karan filmani cikin abin da ya shafi dukiya yana karan shi akan kuɗi idan shaida bai da shaida aka ce to kai malam za ka rantse ba minka kana da damu ko ka rantse ko ka ce to ranka da shi ya rantse biyar shi kaga kayi rantse rantsuwan kan shi kenan shi sai ya rantse yana da gaskiya sai a biyar shi in ko ya ce ba zai rantse ba sai a kuma karan gaba daya amma wannan la da'awar tuham banda da'awar tuhuma in da'awar tuhuma ne ba a rage rantsuwa akwai rantsuwan da ake cewa yaminin tuhuma yaminin tuhuma shine mutum ne kuka kwana da shi a daki daya a dakin akwai kudin ga dubu ɗari ba wanda ya shiga dakin daga kai sai shi da asuba ka tashi ya wuce masallaci ya ce shi gaskiya ba zai fita ba ko da ka fita ka kulle dakin da ka dawo ka bude ka same shi a ɗakin sai kuma ba dubu ɗarin ka to yanzu kana ganin waye ɗauki wannan kuɗin a dole ana ganin shi ne amma yaushe ɗauka waye gani kaga yanzu ana tuhumar shi da cewa shi ya ɗauki kuɗin nan to yanzu in kai ƙara akwai abin da ake cewa yamini tuhuma tun da baka gani ba amma tuhuma kake yanzu shi za sa shi ya rantse bai ɗauka ba in ya rantse ya kuta in ko ya kiran tsuwa dole biya to irin wannan rantsuwar ba a rage ta yanzu ba zai ce to ran gare da shi yaran da wuce ba shi ba cewa ya gani ba abinda mutum da tabbatar ya za a yi rantse kai ne ka rantse ba ka ɗauka ban ba ka rantse ba dole ka biya shi ne za ta auto ba da harbin lashi huda tubbalu bayan mutum ka ce ba ka da shaida an sa shi a rantse to ba za a sake karɓar ko shaida nan ka kawo ba illa lillahi illa lillahi ne illa lillahi laha sai dai da mance shaidu kai kana da shaidun ashe amma ka mance sai da ya rantse ka tuna da su ka kawo za ka autu jalu ko ka jahilci shaidun gida ne kuke shari'a gidan nan mahaifinka ne bar ma gado shi ya zo ya ce gidan shi kuka fara shari'a aka ce ka kawo shaidu a kan gidanka ne ba ka da shaidu shi aka ce zai rantse ya ce zai rantse bayan ya rantse ka zo unguwa ka mai da magana aka ce me ba ka ce wala gidan nan namu aka ce to kun yaran zamani baka zo ka giya mana ba ai babanka mu ne lokacin da zai siya maka shaida har suka ɗauko takardu suka nuna ma kaga da ba san su ba ka san su in ka ɗebe su ka kai su ko da wa wannan bar kullata wanda ya kore kulla tsakanin shi da mai karan shi lam ya to in mai karan bai da shaida ko rantsuwa ba zai ba wa in asbata dalibu idan mai ainihin kara ya tabbatar da ita bil waje kamin ta fuskar da ya cancanta shi ke walajiru wanda yake halarce annafi da ya kore shuhudan shaidu bil kada da ya kone shebi bilka da a hukunci domin jazi ta kazibi za a yi raddi domin kare ta wannan shirin da ya yi shi ma maza cikin abin da ya shuɗe misali mutum ne ka kawo karan kana bin shi dubu ɗari sai ya ce shi sam ba ka bin shi wannan kuɗin da ya inkari sai ka je ka kawo shaidu a kan kana bin shi suka zo suka tabbatar sai ya ce a to ai an wannan dubu ɗari ne na riga na biya shi yanzu za ka bi ainihin ce sai shi ma ya kawo shaidu a kan ya biya to za ka bi shaidun shi ne ya biya ba tun da an ka lura da bari ya ce ba ka bin shi kasancewa ya ce ba ka bin shi har ya ƙaryata shaidun cewa ya biya in ba ka bin shi ne kawo zancen ya biya saboda haka ko ya kawo shaidu da ya rabu ba za ta karɓa ba duk da fitinin da saboda ƙayyata shaidun da ya yi shi ba mu da cikin maganin shi ya wuce. Barba bai hukumin hakimin kilafa ka ɗauke saɓani da hukuncin alkali idan ga wani hukunci ana kilafa a kai. A shari'a akwai ƙaunin da ya ce wannan abun kaza ne wannan ba kaza ne wannan ba ƙaunin ya ce kaza ne sai alkali ya ɗauki kauli da ya hukunci yanzu ka ɗauki wannan gida ba abinda alkali ya hukunta shi zai tabbata wala yuhillu muharraman ina ba kuma hukuncin alkali baya halatta haram ina ba idan yayi da zalunci bai zama lafsul amr ba haka bane yanzu misali ka kawo kara ne abin nan ba naka bane kai kokari ka kawo hujjoji da ka gamsar da alkali har ya tabbatar ma da abin to tunda asali ne abin ba naka bane wannan abin ba zai halatta gare ka wankuduhu ka warware hukuncin alkali in ka raba hukumar nasi in ya saba hukuncin ainihin malamai ri nasi ya saba wa nasi au ijma'in ko ya saba wa ijma'i au kiyasin ko ya saba wa kiyasi to ka warware wannan hukuncin kai babban alkali mai bi dokan alkalai in ka zo ka saba wannan warware wa man aqaran haza duk mutumin da ya taro gida ko gona ya zama yana hannun shi kal ashirin ya kai kamar shekara goma alaman la sharikin a bisa wanda ba bokin tarayyar shi bane au karibin ba wani dan uwan shi bane bila uzurin babu wani uzuri mukimin yana zaune a garin sakijin yayi shiru wa huwa yana ganin wanda gidan yake hannun shi ilal bina yana gani yana gini wal hadim yana rusawa au aklan kira ko ya sa haya yana karba to sai daga baya shi wannan ya taso ya ce zai karbi gidan nan nashi ne to yanzu wannan farashi guda ko ya kawo shi ba za a karba ba wala da awa tubaru haka nan in ya kawo karin gidan shi ne ma ba za a saurari karansa ba tunda in biya nashi ne ya za a iya shekara goma yana ganin shi ne yana tasarrufi bai bar magana ba illa bi iskanin sai dai da ya kawo shaidu suka ce ai shi ya bashi gidan ya zauna wakamin ko kuma aka ce ai hubusi ya bashi to a nan kan masalo suka misalta haka za ka wasu ne ya biyu shirki ya sai a nan kuma ni gaba ya su yi da za su yi kan sa saura ko akwai inda za mu je mu kwana ko mu je baɗin gaba yawa mu je ba mu jinayar ko aha فصل يمين الشرك بالله الذي لا رب معبودا سواه يعتدي فصل يتي يمين الشرك رنسوا لنا شريعة أن شمسي يزوي رنسي وزي رنسي بالله الذي لا رب معبودا سواه زي رنسي لنا شوى بالله الذي لا إله إلا هو شيني لا رب معبودا سواه يعتدي زي دورن شاكا بي سواء كافر ومسلم إتاني كو كافر ko musulmi ne in dai rantsuwa ne ba a rantsuwa da komai sai da Allah wawan nufar kufaru fi ma azamu amma idan aka zo rantsarwa ana rantsar da kafirai ne inda ake girmamawa kawo musulmi za a ce a kai shi masallacin juma'a gigin mimbari ya zo ya rantse ko wani kafiri ne za a ce a kai shi da yake girmamawa sai a ce a kai shi cocin su inda wannan fadan yake hawa ya musu wannan ainihin nasiya sai a ce ya rantse a wannan gurin firwi dinarin kwada gullizan kullizan ana kaure da rantsuwa fi rubi dinarin cikin abin da ya kai rubu dinar ba ala ko saboda haka saboda haka a kirjila hannunsa ko mace ce ka fito da ita ta zo da rantsi a inda ake rantsuwa je rikicin ya kai na rubu dinar ko saboda haka wa in kar kudirar ko da an kulle ta ko da matan kulle ce sai a ce cikin dare a samu mata su je su fito da ita taro ta wa kullu dawa shaduwa adlani dukkan wani karan da ya zama sharadin shi adili guda biyu ne walam ta kullil mali in ji wannan da awan bai komawa ga kudi kal insani kamar da awa na katangewa wal kalbi ko kazafi wal hududi ko hatoni wal wala'i ko ainihin walitaka kamar maulan nima wal akadi da kulli kamar kullin aure da abin da ya shafi kulle-kulle wal iddati da abin da ya shafi idda wal ila'i da abin da ya shafi ila'i to irin wannan da'awan fala yamina babu rantsuwa in ta jarrada in ya tsare ku daga shaida inda za a ce ba shaida wanda ake gara dan sai sai idan rikici akan kuɗi ne amma rikici bai shafi kuɗi ba in mutumin da yake gara bai da shaida fala yamina babu rantsuwa wala tanqalibul ilahu sannan rantsuwan baya juyawa amma nakala daga wanda ya doke kamar ya bi kuma da muka faɗa na baya a kullu da awon asulu a bilmali amma dukkan karan da asalin shi zama na kuɗi ne au ayilan bilmali ko kuma ƙarshe dai abin zai koma kuɗi ne kal ajali kamar na rikici akan ajali ne na biya wal kulli ko ana rikici akan kulli wal ikrari ko ana rikici akan yayi ikrari ya tabbatar da haƙƙi wal kirari ko ana rikici akan ainihin jari wal irki ko ana rikici akan gado wal shugwani ko kamun shugwa wal tarabi ko yarjejeniya to wa'annan irin wannan rikice rikicen wanda kowanne ƙarshen shi zai koma kuɗi ne in an rasa maza biyu birajulun gwamnati a can namiji ɗaya da mata biyu za su iya ba da shaida kamar yadda Allah ya ce fa ilmi kuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan fafta bi sai kai sulusu aw hadisin bai ma abu bari bi ko kuma an samu ɗayan biyun ko namiji ɗayan ko mata biyun sai ka haɗa da rantsuwa ma abu tare da shi a tabbatar da haƙƙi wa kullum ma yaftatu min niswani duk kuma shari'ar da yake banci mata ne kadai za su iya sanin abin galayri kamar abin da ya shafi jinin haila wala amri ko haihuwa da wannan kamar a tani an samu mata biyu ma yayi ka sake ta ne sai ta ce ta ga jini uku ka ce ba ka yadda ba waye shaida sai ta ga matan gidansu guda biyu da yanzu wannan matan in sun cancanci shaida za su ba da shaida a karba tunda harkar jinin haila harka ne na mata domin zina idan kuma abin da ya shafi zina ne au liwadi ko ne arba'a dole sai an samu mutum hudu biyu ya ce kuma mutum hudun nan gaba ɗaya sai sun ce sun gan shi yana zinan ko luwaɗin fila zatin kuma gani ɗaya suka yi mujitanya a tare ba wai wannan ya gani wannan ma ya gani wannan ma ya gani bai zama tare suka gani su kuma shaidar da zai zai ba da shaidar zina to shahidul farja bi farjin alkara sai ya ba da shaidan yana gani farji ya shiga cikin farji karu ya tilmi wani kamar ganin mushi jaubar mukara cikin kuratan kun san dai kuratan ruwa yi kuratan ruwa shine abin da ake zuwa kwalli mushi ko shine wanda ake sawa a sawa a shafa wa ido to ya ga yayi zanen kamar irin wannan wal adlu hurun shi adali ne hurun shine da musulmin musulmi kar kullifa wanda aka kallafa mun shari'a ta hau kan shi wa an wasful fiski sigobi na fasikanci gaba daya walajir da sigobin hajjarewa in ta bayi koro a kan shi wannan shi ake cewa adali sannan wala yura kabiratan yubashi adali shi ne wanda ba taba ganin shi yana aikata ainihin manyan zunubai ba sannan wala ala sagiratin yusabiru baya tabbata a kan ƙananan zunuban ma sai ɗan abin da ba za a rasa ba walam walam da zir shahadatul mugabbali ba da shaidar rakkananne baya halatta mutum da rakkananne ne duk lokacin da aka zo tambayar shi abai ce to lokacin da hakika an ba na manta ba to za ka ce wa bi kasirin mali mithlu sa'ili haka nan ana shari'a kan kuɗi mai yawa ba za ka fi shaidar maroki ba wai ya kawo ƙara ne yana bin shi miliyan goma bayan shaidan ka sai je ka marokin ruwan ba za ka ba ba shi maroki zai kokarin kuɗi ya tabbata inda dama ko ba komai kana bashi miliyan ɗari tabbatar da kuɗi saboda ba za ka ba ba aujar ranafan ko shaidan ya zamo zai janyo ma amfani ya zama kana haya a gidan shi kuɗi ya kare baka biya ba ya kai ƙara waye shaida aka kawo ka kaga za ka yi kokarin ka tabbatar da ya samu gaskiya dan kai ma ka samu amfani ya ɗaga ma kafa ba za ka ba aure duri na zaba ko shaidan zai tafiyar da wani cuta akan mai bada shaidan annabci akan mai bada shaidan au an karibin karuba ko kuma zai gusar da ainihin aibi akan wani dan uwan shi yanzu wannan shaidan ba za ka karba ba na'am au shahidan rudda filosofin ko kuɗi da sai ko kuma shaidan da aka yi rajin shi saboda wata ainihin sifa na shaida da aka rasa ba hudu gazzar wasu sai aka rasa wannan sifan da aka kori shaidan shi don wannan la ta ɗabar hu karka karɓi shaidan shi fi ma ƙarshe cikin abin da ba shaida yanzu misali ka kawo ƙara ne waye shaidan ka sai ka kawo wani yaro da wani mutum ko da aka zo sai alƙali ya ce wannan kan ba abdullahi ba ne dan gidan wane sai ce ni ne baba sai ce to kai yanzu wani yaron ne zai ba da shaida yaro dan shekara goma sha ɗaya ko balaga bai yi ba sai alƙali ya ce ka je ka nemo bargaje wannan kare ni ne ba za ba da shaida ba shikenan ka je ka buga ka buga kan ka samu har yaro ya kai shekarun balaga ya balaga yanzu kaga ciban da aka kore shi yanzu ya kau dama rashin balaga ne yanzu ya balaga sai ka ƙara dawowa da shi ya ba da shaidan ba za ka karɓa ba shine fokun idansa wasu aka rasa wannan zubin da aka kore shi da shi to la ta tsabalhu kar ka ɗarfi shaidan shi fi ma ƙarshe cikin wannan abin da ya shaida amma wani abu ne daban kuma ya zo zai bada shaida za ka ba tunda dama tun bai balaga ba ne yanzu ga shi ya balaga amma wancan shaidan shi da aka kora yanzu ya zo zai bada wannan ba za ka ba kazalikal madudu haka nan wanda aka taɓa yin haddi fi ma wuta shi kamun da aka warafi da aka karba ba ya taɓa yin zina an mar bulala yau sai ga wani an kamo ya yi zina su waye shaida muka gan shi a ciki ba za a karba ba ai shi ba zai yi dukkanin nan a yi zina saboda a daina nuna shi ana cewa mazinaci an taɓa mara haddi akan wannan abin sai aka kawo ana neman shaida akan irin wannan laifin ba za ka yi shaida shi au alimun ala masilin adda ko kuma malami ya zo zai ba da shaida a kan kwatankwacin shi malami alaramomi ne masu tsangaya sai aka kawo karan daya za a ce waye shaida sai a kawo yanci alaraman shi zai zai ba da shaida a kan arabin shaki ba za a karba ba aka yi zama arabin yansin rikwa ta yiwu dama yana tsama allah ne ya ce wani abu ya faru yanzu ya zo kuntata mar saboda haka ba za ka karba shi ne au alimun ala masilin ko malami ya zo ya ba da shaida a kan kwatankwacin shi irin shi malami adda zai bayar to shi ma wani shaida ba shahadatu sibiyani shaidan yara ƙanana ja'izatul yara ta amma fihim a cikin abin da ya shafe su yara ƙanana ne sai abu ya faru a cikin su suka zo suka ba da shaida suka ce wane ne wane ne to za ka bi shaida amma bikis ake mina shuruɗi ha'iza sai an samu wasu ainihin sharɗe guda tara kafin yara su ba da shaida a karɓa na farko dai tarihin yankin su ya zama yaran duk ya'ya ne ba yayin bayi ba ne tamyizu ya zama mumayyazai ne sun san abin da suke ba yara ƙanana fitik bane wanda ba su san abin da suke yi ba sannan ta'addadu suna da yawa ba yaro ɗaya ba ne zai faɗa irin abin da yara da yawa ne abin ya faru za ka yi suna wane ne wane ne wane ne wane ne to wannan suna da yawa za a karɓa sannan zukuratun maza kuta ya zamo maza ne ba mata ba wala qaribun sannan ya zamo shi wanda aka yi abin ba wani dan uwansu bane au adun ko makiyi saboda dangantaka zai sa su faɗi ƙarya ko kuma yin kiyayya zai sa su faɗi ƙarya duk ya lura da wannan min kabli tafiqin kuma sai in ba su rabu ba daga farkon abin ne an ga wani yaro a kare ga yara sun suna wane ne wane ne za karba amma sai da suka rabu suka je gida aka zo suwaye abin aka ce ya dan gida kaza dan gida kaza aka je aka kira su ba za karba ba dan tun da sun je gida ba mamaki an canza musu an ce kar ku cewa ne ku cewa ne ne saboda haka tun da su rabu ba za karba ba wa an la yadkhula bainahum al-bariqu kuma kar a ga wani balagagge ya shiga cikin su shi ma ba za a karba ba abin na faruwa an ga gawa ne ya shiga wata gida ya daga namu ya kar ku cewa ne ne an tabbata ku cewa ne ne saboda haka ba za a karba ba turun kuma shaidan da za su bayar din ya zama rauni ne ma ala ko abin da yake sama da rauni har zuwa kisa din za kisa ba ku ji Thank you.